الحمد لله الذي أنزل خير كتبه بلسان عربي مبين والصلاة والسلام على من نزل إليه الروح الأمين بكلام رب العالمين نبينا محمد إمام المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله المطهرين وصحبه المكرمين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي اصطفاه وجعله سيد ولد آدم أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da sake saduwa a wannan majalisi na fassara alkur'ani mai girma a wannan masallaci mai albarka masallacin indimi islamic cross a nan garin maiduguri yau muna yammacin lahadi sha uku ga watan ramadan shekara dubu da yana ɗari hudu da arba'in da biyu bayan hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ya dace da ashirin da biyar ga watan hudu shekara dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiya muna cikin suratul anfal jiya mun tsaya a ƙarshen ayata goma sha tara yau kuma za mu ci gaba daga ayata ashirin hudun Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhal ladina amanu ati'u Allah wa rasulahu wa la tawallaw anhu wa antum tasma'un na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم من معرضون
نعم الله تعالى كتوى يا أيها الذين آمنوا يا قوة بسكي إيماني أطيعوا الله فيوى أن لا داء ورسوله فيوى من ذا أن لا داء ولا تولوا عنه kada ku bada baya kada ku juya baya wa antum tasma'un alhali kuna ji Allah ta'ala a cikin wannan aya ya kira mu'minai ya ba su umarni su bi Allah su bi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a ayoyi da suka gabata Allah madaukakin sarki ya tuna wa mu'minai ya kuma nuna musu a fili sun gani wato fa'idar da suka fita fa'idar da suka samu da suka fita yakin badar yakin badar farkon al'amari wasu daga cikinsu suna dardar da abin ba su gamsu sosai ba amma daga baya allah wato ya kaddara za a yi wannan yakin aka je aka yi yaki yin yakin sai ya zama to alheri gare su sannan allah ta'ala ya taimaka musu da fuskoki daban-daban ya jefa musu bacci suka samu aminci ya saukar musu ruwa daga sama suka samu tabbatuwa sannan ya jefa tsoro a cikin zukatan kafirai Allah ya saukar da mala'iku suka taimaka musu to Allah da wato ya taimaka wa mu'mini ta hanyoyi da dama kuma ya karya kafirai kafirai da sun ninka su har wajen sau uku kusan sau uku mutum dari uku da goma sha tara da mutum daba mutum dubu ai kusan sau uku kenan to duk wannan Allah ta'ala wato ya ba su a sa'a to anan Allah ta'ala yake umurtar su ya ku wadanda suka yi imani ati'u Allah wa rasula to abinda Allah yake son nuna musu anan shine duk fa abinda Allah ya yi muku a bayan nasar da kuka samu a yakin Badr taimakawa da Allah ta'ala ya yi muku yadda Allah ta'ala ya karya abokan gaba duk wannan fa abin da ya sa Allah ya yi muku saboda ku mu'mine ne kun bi Allah kun bi manzon Allah saboda haka ku ci gaba da yi wa Allah da'a yi wa manzon Allah da'a ku ci gaba da bin Allah ku ci gaba da bin manzon Allah kuma Allah ya nuna musu ayat ta gabata dan me Allah ya karya kafirai aka gana musu azaba ke zalika bi annahum shaqqu Allah wa rasulahu wa man yushaqiqi Allah wa rasulahu fa inna Allah shadidul iqab kafirai ma abin da aka yi musu ba don komai ba saboda sun saba wa Allah ba su bi Allah ba ba su bi manzon Allah ba to kuma nasarar da aka ba ku saboda kun bi Allah kun bi manzon Allah ne to in kuna so ku ci gaba da samun nasara daga gurin Allah subhanahu wataala to ku ci gaba da bin Allah ku ci gaba da bin manzon Allah ya ayyuhal ladina amanu ya ku wadanda suka yi imani imani na gaske ati'u Allah ku yi wa Allah da'a a kowane lokaci a kowane hali wa rasulahu da manzansa ku yi wa manzon Allah da'a a kowane lokaci a kowane hali a kowane al'amari wala ta wallo anhu kada ku juya baya daga gare shi Allah ta'ala ya kawo ati'u Allah wa rasulahu ku bi Allah ku bi manzon Allah sai ce wala ta wallo anhu ya mai da dalili ga manzo ba kawo dalilin Allah ba to malamai suka ce anan domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yake mubashara shi yake isar da sakon Allah subhanahu wataala masu karba suke karba masu bijirewa shi suke fara bijirewa ya musu wa'azi ya musu bayani su tafi su kyale shi kuma duk wanda yawa manzon Allah tawaye ya bijirewa manzon Allah kamar ya bijirewa Allah ne tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sakon Allah yake isarwa wa man yuti'ir rasula faqad ata Allah haka nan wanda ya bijirewa manzon Allah ya bijirewa Allah subhanahu wataala to shine Allah ta'ala ce wala tawallu anhu kada ku juya wanzan Allah baya domin shine isar da sakon Allah wa antum tasma'una alhali kuna ji wato ana karanta muku ayoyin alqur'ani wanzan Allah yana karanta musu ayoyin alqur'ani yana nuna musu ayoyin Allah ayoyin Allah suna bayyana suna ji suna gani a wannan yanayin a wannan halin tukunna ku bujurewa Allah wannan ba daidai bane wa antum tasma'una wato dama amfanin jin hujja sauraron gaskiya shine aiki da shi ka ji gaskiyar ba kai aiki da ita ba ka ji wa'azin ba kai aiki da shi ba kai da wanda bai ji ba mai bambanci ka zo gurin wa'azi an yi wa'azi ƙarya haram zina haram cin amana haram giba haram kullu kana zuwa gurin wa'azi ana faɗa masa wani baya zuwa gurin wa'azi yana ƙarya yana cuta kai da kake zuwa gurin wa'azin kana ƙarya kana cuta to yanzu ne bambanci dama ana zuwa gurin wa'azin ne ana sauraron wa'azin ne dan me dan a gyara abin da yake mai kyau aka ji wanda mai kyau da aka ji a ji a aikata shi mara kyau da aka ji a ji a bari to shi ne Allah ta'ala ke cewa wala tawallu anhu kada ku juya manzo baya wa antum tasma'una alhali kuna jin ana karanta muku ayoyin alqur'ani ana tsaye da hujja akan ku domin wanda aka tsaye da hujja akan sa ya ji gaskiyar ya ji wa'azin tukunna ya tsaurace zargin da za a yi masa yafi wanda bai ji wa'azin ba ana kalla shi wancan yana da uzurin bai ji ba amma kai da ka ji fa me uzurin ba ka da wani uzuri to sha Allah ta'ala ke cewa wa antum tasma'una Allah ta'ala yake cewa wala takunu kada ku kasance kallazina qalu kamar wadanda suka ce sami'na mun ji wa hum la yasma'una alhalisu ba sa ji to bayan Allah ta'ala ya umurci mu'minai su zama masu bin Allah masu bin manzon Allah kada su kuskura su juya manzon Allah baya to sai kuma Allah ta'ala yake ba su misali na kafirai ko dinga mu'minai ne kada ku kuskura ku zama ta kamar kafirai wala ta kuma kada ku kasance ku zama kallazina kamar waɗanda qalu suka ce sami'na mun ji yahuda da munafikai da mushrikai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana karanta musu alqur'ani sun suna cewa mun ji amma Allah ta lafiya wa hum la yasma'un amma alhali su ba ta ji qalu sami'na suka ce mun ji amma Allah ya ce hum la yasma'una ba ta ji sami'na mun ji da kunnan su amma wahum la yasma'una ba sa ji ji na fahimta na karbar gaskiya domin za ka ji abu jin abu yana da fuskar biyu za ka ji abu da niyyar fahimtar abun da niyyar aiki da shi wannan shine ji mai amfani akwai ji da za ka yi kawai don ka ji don ka ji me zai fada tun farko ba ka da niyyar karbar abin ba ka da niyyar aiki da abin kaga wannan da wanda ya ji kai da ka ji da wanda bai ji ba duk ɗaya ne Allah ta'ala ke cewa hum la yasma'un ay la yasma'una sama'a tadabburin wa tafahumi abin da suka ji ba ta tsayawa su fahimta su fahimci ne Allah ya faɗa su jujjuya abin to saboda haka su da wanda ya juya baya tun farko bai ji ba duk ɗaya a gurin Allah subhanahu wa ta'ala to shasa malamai suka ce za a fahimta a cikin wannan aya mu'mini zai ce na ji na ji eh mun ji wani malam ya faɗa mana mun ji mun ji sakon Allah mun ji sakon manzon Allah suka ce wannan baya da wata fa'ida idan bai aika bai aiki da abin da ya ji ba dama ana ji ne don a fahimta a yi aiki to shine Allah ta'ala yake wato hana mu'minai kada su zamanto kamar kafirai daga cikin yahudawa da munafukai da mushrikai waɗanda suke jin wannan alkur'ani amma jin nasu baya musu amfani ba sa aiki da alkur'ani Allah ta'ala yake cewa inna sharra dawabbi mafi sharrin dabbobi inda Allah a wajen Allah asum kurami albukum bebaye allazina la yaqiluna wadanda ba sa hankalta to anan Allah yake ba da misalin wadanda wadanda kuma kallazin ya qalu sami'na wa hum la yasma'un to su dinan suwaye to Allah sai yake kwatanta su yake ba da misalin su irin mummunan halin da suka fada a ciki Allah ta'ala yake bayyanawa inna sharrad dawabi mafi sharrin dabbobi ko mafi sharrin masu tafiya a ban kasa ad-dawab jam'u dabba dabba kuma shine kullu ma dabba ala wajhi al-ardi duk abin da yake tafiya a ban kasa yana da hankali ko baya da hankali dabba sunan duk yana tafiya a ban kasa to Allah ta'ala yake cewa a duk halittu da suke tafiya a ban ƙasa akwai mai sharri akwai mafi sharri to su waye mafi sharri to mafi sharri su ne asum kurami albukum bebaye allazi la aqilu wadanda ba su hankalta Allah ta'ala ya buga misali ne na kafirai shar a sigatu tafdil ne ashar kamar kabir akbar alim a'lam amma malamai suka ce an shafe alhamza a shar ya zama shar likatar filistiyamal saboda yawan amfani da ashar yasa aka mai da ashar ya zama to shar ma'ana mafi sharri inda Allah a wajen Allah ma'ana abun ya tabbata a ilimin Allah su ne mafi sharri babu hukunta babu wanda zai ja abun zai ja cewa su ne mafi sharri a gurin Allah subhanahu wa ta'ala to yaya suke kafiran nan da suka zama ta mafi sharri a ilimin Allah a gurin Allah asum kurani ba wai kurani suke ba suna ji da kundinsu amma kurani ta wace fuska an sama ilhaq ba sa jin gaskiya ko sun ji ba sa tsaya su fahimta saboda haka sai ya zamanto su da wanda ya ji da bai ji ba duk ɗaya ne kamar za ka kana magana kana magana da kurma ne yanzu kurma da baya zai zo kana ta karanta masa ayoyin alkur'ani kana fassara masa ina ta kallon ka kana kallon sa ka ce na tsaye da hujja a kasa a ka ka ka shirme dan baya zan to haka nan su da kuramin duk ɗaya kuramin yana ji amma yana ganin sa amma baya ji su kafiran su ji ayoyin Allah amma ba sa tsaya su fahimta saboda haka sai Allah ta'ala ya kira su a matsayin a kurame albukun bebaye wanda baya magana ku to to su kafirai suna magana suna da harshe to amma ba sa faɗin gaskiya ba sa furta la ilaha illallah muhammadur rasulullah ba sa faɗin gaskiya shi haka Allah ta'ala ya kira su a bebaye allazina la ya'qilun ba sa hankalta ma'ana ba sa amfani da hankalinsu amma hankalin yana nan ba ma haukata ba ne amma kasancewar hankalin da Allah ya ba su ba su amfani da shi ba sai suka zamanto da wanda ba da hankali duk ɗaya ne wannan misali da Allah bayar malamai suka ce ghayatun fi zamm an kai ƙarshe wajen zargi Allah ta'ala yake cewa a duk dabbobi halittu da suke tafiya a ban ƙasa babu halitta wanda ya kai su shirki Allah ta'ala yana nunawa dabbobi wanda ba su da hankali ma sun fi su alkhairi a gurin Allah da wakai da awaki da raƙuma da sauran dabbobi halittu na Allah sun fi kafirai matsayi a gurin Allah subhanahu ta'ala an gane saboda ai su dabbobi kowace dabba akwai irin bauta da suke wa Allah subhanahu ta'ala to su suna yi kowace irin dabba akwai irin bauta da suke wa Allah subhanahu wataala kamar da Allah ta'ala yake cewa tusabbihu lahu samawati sab'u wal ardu wa man fihin wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahu Allah ta'ala yake cewa sammai guda bakwai suna yi wa Allah tasbihi ƙasa tana yi wa Allah tasbihi tana tsarkake Allah wa in min shay'in ba ma sammai da kasai ba babu wani abu da Allah ya halitta illa yusabbihu bihamdi sai yana yana wa Allah tasbihi yana tsarkake Allah tare da godewa Allah amma Allah ta'ala yake cewa walakin la tafqahuna tasbihahu amma sai dai ba ku iya jin fahimtar irin tasbihi da suke wa Allah kana tafiya kan jakinka akwai irin tasbihin da yake wa Allah kana tafiya kan raƙumanka akwai irin tasbihi da yake kaga wata dabba akuya ko kyanwa akwai irin tasbihin da suke wa Allah Allah ce wa in min shi babu wani abu to amma sai dai mu in adam ba ma ji to kaga anan dabbobi aikin da aka sa su sun yi ko ba su yi ba sun yi to sha sa annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisin bukhari da muslim daga hadisin abu hurairah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake bada labarin wani annabi daga cikin annabawa da suka gabata shi wannan annabin wato tururuwa ta cije shi tururuwa guda ɗaya da ta cije shi sai annabin ya fusata yasa aka ƙona ramin tururuwa gaba ɗaya tururuwa ɗaya ce ta cije shi amma da ya bada umarni a ƙona garin nasu gaba ɗaya to shi ne Allah ta'ala ya yi masa wahayi yana ce da shi ya fi annabinmu an karasatka namlatun don tururuwa guda ɗaya tak ta cije ka a harafta ummatan min al'umman ka ƙona al'umma su fitu daga cikin al'ummomi wannan al'ummar tusabbih tana tsarkake Allah tana wa Allah tasbihi ashe turuwa da kake gani tana taka su ka wuce kusa da gidanka ko a gonanka kana gani ba komai bane suna wa Allah tasbihi ba mamaki ma tasbihin da suke wa Allah ya fi tasbihin da kai kake yi ka dore akuya a gidanka kana baka abinci kana ganin ta ba komai bane kila tasbihin da take wa Allah kila ya fi tasbihin da kai kake yi to shine Allah ta'ala ya zargi wannan annabin ya halakar da alƙaryar tururuwa gaba ɗaya saboda tururuwa guda ɗaya ta ce shi kaga ake nuna masa bai yi adalci ba wala ta zira wazira wizira ukra to kaga hatta dabbobi waɗanda ba su da hankali suna yin abin da Allah ya sa su amma kafarai Allah ya ce wa ma halaktu jinna wal insa illa liya'buduni domin su bautata mu ta amma wannan bautar ba sa yi kuma bayan an tsaye da hujja Allah ya turo da manzo don ƙabilarsu don yarensu yana musu magana da yarensu kuma ƙur'anin aka saukar da yarensu sun ji ƙur'anin kuma sun ji cewa wannan gagarabado ne mu'jiza ya fi ƙarfin dan adam ya ya fi wani ya kirkiri irin wannan ƙur'anin ya kawo amma duk da haka suka yi kunnin uwar shegu suka ƙi su yarda da saƙon da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi to shine Allah ta'ala yake buga misali da su yake ba yake ba mu labarin cewa to waɗannan a duk halittu da Allah ta'ala yayi da suna tafiya a ban ƙasa babu waɗanda suke da sharri kamar irin su mara matsayi mara mutunci kamar irin su a wata ayar ma Allah ta'ala yake cewa wato ajara ma dabbobi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ولهم آذان لا يسمعون بها ولهم أعين لا يبصرون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون إيش سنة هذا وتوزكك amma ba sa fahimtar gaskiya da ita saboda haka su da suke da zukata da warin da ba su da zukata duk da dama amfanin zuciyar a fahimci gaskiya da ita ga zuciyar ba sa fahimtar gaskiya da ita da wannan zuciyar ba ta da amfani wala huma an la yusiruna biha ga idan kamar idan kowa amma ba sa ganin gaskiya da wannan idan saboda haka da su da makahu duk da ولهم آذان لا يسمعون بها suna da kunnuwa amma ba sa tsaya su fahimci gaskiya da kunnuwa saboda haka su da kurame duk ɗaya kuma da Allah ta'ala asum albukum da ya ambata anan sai Allah ta'ala ta ula'ika kal an'ami waɗannan kamar dabbobi suke kamar akuya kamar raƙumi kamar sa haka suke sai Allah ta'ala ya ce balhum adall a gara ma dabbobi ta ana kala su dabbobi ko ba su da hankali akwai irin nau'i na bauta da suke wa Allah subhanahu wa ta'ala abinda Allah ya sa su sun amma suka farai fa ba su yi abinda Allah ta'ala ya sa su ba to shine Allah ta'ala yake jan hankulan al'umma musulmi mu'minai yake mana wa'azi kada mu zamanto kamar kafadai waɗanda suke gara ma dabba to Allah sa mu dace Allah ta'ala yake cewa su waɗannan da suka zamanto mafi sharrin masu tafiya a ban ƙasa walau alima Allahu fihim khaira inda Allah ya san da Allah ya san akwai wata wani alkhairi a tare da su la asma'ahum da ya jiyar da su walau asma'ahum inda ya jiyar da su ma la tawallau da sun juya baya wa hum mu'ridun suna masu bijirewa Allah ta'ala yake cewa walau alima Allah fihim khairan inda Allah ta'ala ya san akwai wani alkhairi tare da su akwai alkhairi tare da su la asma'uhum da ya jiyar da su ma'ana da ya fahimtar da su sun fahimci gaskiya inda akwai wani alkhairi tare da su amma babu wani alkhairi tare da su to shi yasa Allah bai sa sun fahimci gaskiyar ba walau asma'uhum duk da cewa babu wani alkhairi tare da su inda Allah zai sa su fahimta yatawallaw da sun juya baya wa hum mu'ridu suna masu bijirewa bisa ga kowace kaddara to ba'azin ba zai amfani tare da su ba haka Allah ta'ala a ya rubuta musu tun farko wannan wato taraki ne aka wajen nuna munin aikin saboda babu alkhairi tare da su Allah ta'ala bai fahimta da su gaskiya ba ko da za a fahimta da su gaskiyan ma ba karba za su yi saboda haka a wata fassarar malamai suke cewa ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karka damu da su karka tada hankalinka a kansu mutanen nan ba wani amfani ba wani alkhairi tare da su ba za su shiryu ba saboda haka ka kyale su a ka rabu da su na'am ya ayyuhal ladina amanu istajibu ya ayyuhal ladina amanu istajibu لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون
na'am Allah ta'ala yake cewa ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka imani istajibu lillahi wa rasul ku amsa kiran Allah da kiran manzon Allah idza da'akum idan ya kira ku lima yuhyikum ga abin da zai raya ku wa'lamu ku sani anna Allah lalle Allah yahulu bainal mar'i wal- wa qalbi yana kange yana kange tsakanin mutum da zuciyarsa wa annahu lalle ilaihi gare shi tuhsharuna za a tattara ku Allah ta'ala wannan shine ya ayyuhal ladina amanu na uku ko muka ji ayyuhal ladina amanu guda shida wannan shine na uku ya ayyuhal ladina amanu ya ku wadanda suka yi imani har wala yau ta'kidi ne akan abin da ya gabata a farkon sura yasalunaka anil anfal kul al anfalu lillahi wa rasul fattaqullaha wa aslihu dhata bainakum wa ati'u allaha wa rasulahu ayar da makaranta da zuwa su ya fi ladina amuna fi Allah wa rasulahu wannan kuma ya fi ladina amuna stajibu lillahi wa lir rasul duk ana takidin mu'mini su zama to masu bin Allah bin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi ladina amuna ya kuma da suka bada gaskiya kullum Allah ta'ala yana so ya bada umarni yana fara kiran mu'minai ne sai mai imani ne zai zartar da umarnin Allah shi ne tushe sai an samu tushen tukuna kafin karbi wani abu in babu imani duk abin da za a faɗa ba za ka kula shi ba istajibu lillahi ku amsa kiran Allah walin rasuli kuma ku amsa kiran manzon Allah malamai suka ce bai ce istajibu lillahi war rasuli ba aka ce walin rasuli ƙarin lamu a nan suka ce yana da ma'ana duk abin da a ƙur'ani zai zo yana da wata hikima sai dai wanda ya gane ya gane wanda bai gane bai gane ba an gane suka ce domin ishara da cewa amsa kiran manzon Allah wajen gamewa ya fi amsa kiran Allah domin kiran Allah amsa kiran Allah ma'anarsa ne kenan bin Allah amsa kiran manzon Allah ya shafi ka bi umarnin manzon Allah sannan kuma ya shafi a zamanin manzon Allah idan ya kira ka wane ka amsa masa saboda haka ya fi ganewa kira amsan Allah amsa kiran Allah ya takaita akan bin Allah ka bi umarnin Allah amma amsa kiran manzon Allah ya shafi ka bi umarninsa sannan kuma idan ya kira ka da sunanka wane ka amsa masa to shi haka malamai suka ce Allah ta'ala ya kawo da lam saboda kiran amsa kiran manzon Allah ya shafi wajen abubuwa guda biyu ko fiye da haka abin da zai nuna wannan an samu wajen hadisai guda biyu hadisin abu sa'id ibn mu'alla wanda zuwa cikin bukhari yake cewa wannan sahabi na kasance ina sallah a masallacin manzon Allah sai yake cewa sai manzon Allah ya kira ni yace ya kai aba sa'id sai ce falam ushibhu ba amsa kiransa ba to da ya gama sai ya ce ya rasulullahi ka kira ni ina sallah ban amsa maka ba saboda ina sallah fa qala sai manzon Allah yake ya kai aba sa'i baka ji Allah madaukakin sarki yana cewa ba ya ayyuhal ladina amanu istajibu lillahi wa lirrasuli idza da'akum lima yuhyikum baka ji Allah yana cewa ku amsa kiran Allah ku amsa kiran manzon Allah to kaga kiran amsa amsa kiran manzon Allah ya shafi idan ya kira ka da sunanka a zamanin sa ka amsa masa to sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake da shi wato zan karantar da kai wata sura a cikin alkur'ani ita ce sura mafi girma kafin ka fita daga cikin wannan masallaci to sai manzon Allah ya rike hannunsa suna tsaye za su fita sai manzon Allah bai fada masa ba kafin a fita sai ya ce ya rasulullahi kace da ni za ka karantar da ni wata sura ita ce sura mafi girma a cikin alkur'ani kafin mu fita daga masallaci sai manzon Allah ya ce wannan sura ita ce alhamdulillahi rabbil alamin hiya sab'ul matani wal qur'anul azim alladhi utitu ita ce sura mafi girma a cikin alkur'ani haka nan irin abin da ya faru ga abu sa'id ibn mu'alla haka ya faru ga ubay ibn ka'ab ya za cikin sunan at-tirmidhi shi ma ubay yake cewa yana sallah a masallacin manzon Allah sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira shi ce ya ubay ya juya ya ga manzon Allah ne bai amsa ba sai ya sassauta sallarsa ya sallame ya zo gurin manzon Allah sai ce assalamu alayka ya rasulullahi manzon Allah ya ce wa alayka assalam sai ce me ya hana ka ya kai ubai ta amsa kira na da na kira ka sai ce ya rasulullah a ina cikin sallah ne sai sai ce da shi ah baka ji fanin Allah ba istajibu lillahi wa lirrasuli idza da'akum lima yuhyikum sai ce bala kwarai kuwa Allah subhanahu wataala ya faɗi wannan amma nan gaba idan sake ba nan gaba ko ina sallah idan ka kira ni zan amsa kiranka ya rasulullah to sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi kana so in karantar da kai wata sura da Allah bai saukar da irin ta cikin at-taura ba bai saukar da irin ta a cikin irin ta a cikin injila ba kuma bai saukar da irin ta a cikin alqur'ani ba sai ce ina so karantar da ni ya rasulullah sai manzon Allah ce da shi in ka tashi sallah me kake karantawa sai ubai yake cewa ina karanta fatiha alhamdulillahi rabbil alamin sai manzo Allah yake cewa na rantsi da Allah da raina ke hannunsa Allah bai sukar da wata sura a cikin at-taura ko injila ko alqur'ani kamar wannan sura ba ita ce as-sab'ul matani wal qur'anul azim to abuwa guda biyu ne zamu fahimta cikin hadisan nan na farko wato amsa kiran manzon Allah wajen ganewa ya fi amsa kiran Allah wani hadis haka ya nuna sannan kuma falala ta suratu a alfatiha kuma har wala yau waɗannan hadisai suna nuna wato girman wato bin umarnin manzan Allah dusan da aka ce akwai umarnin manzan Allah akwai sunnar manzan Allah to an gama magana in ji mutu akwai imani ya ayyuhal ladina amanu ya ko da suka yi imani inda akwai wannan imanin abin da yake wajiba kan musulmi shine ala ra'si wal ayni sam'an wa ta'a sami'na wa ata'na mun ji mun bi saboda umurni ne na manzon Allah amma da sanda aka ce umurnin manzon Allah ne babu wani dalili zai ya shafe shi babu wani dalili zai hana aiki da shi umurni ne sarihi muhkam ana kiran musulmi a yi aiki su yi aiki da shi mutum ya zai ce babu ruwan shi ta wannan a fili mutum ya nuna raunin imaninsa inda akwai imani da mutum zai aiki da umarnin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to shasa kullum ana wato kiran jama'a ana mutane wa'azi su guji bid'a gujewa bid'a yana daga cikin girmama Allah gujewa bid'a yana daga cikin girmama manzon Allah domin ka nuna cewa kai wato kana da cikakken loyalty kana da cikakken biyayya kana da cikakken girmama Allah cikakken girmama manzon Allah kana nuna cewa abin da Allah ya yaishe abin da manzon Allah ya yaishe amma duk sanda kana barin umarnin manzon Allah ka je kana kirkiran wasu abubuwa kana nuna cewa abin da Allah yayi bai ishe ka ba kana nuna abin da manzon Allah yayi bai isa ba kana bukatan kai wannan kuma kuma tarkon shedan ne asali abin da aka sa kan ma gaba daya ba za ka yi su ba ka dauki sallar da kullum muna yi sau biyar wannan sallar da muke ta kullum sau biyar hadisai nawa suka zo a kai yadda manzo Allah ya yi sallah farillai da sunnoni da mustahabbai da abubuwan da ba a so makruhai a cikin sallah suna da yawa to ka auna sallarsa yau kana sallar shekara talatin ko arba'in ko hamsin shin duk abubuwan da suka zo na farillai da sunnoni da mustahabbai ka kiyaye su duk sanda za ka yi sallah inda za a sa ka gaba a zai maka tambayoyi ko kuma ana sa ka gaba ana lura da sallarka dole sai an samu kurakurai da yawa to abin da aka sa kan ma wanda aka ce idan kayi za ka samu lada ba kokonto ba ka yi su ba ka aje wannan ka je ka kwashi wasu abubuwa wanda babu tabbas a kansu to babu shaka wannan raunin imani ne to shi yasa Allah ta'ala yake ta maimaitawa atiyu Allah wa rasulahu atiyu Allah wa rasulahu ku yi wa Allah da'a ku yi wa manzon Allah da'a ku bi Allah ku bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah samu dace ya ayyuhal ladina amanu istajibu lillahi wa lirrasuli idza da'akum idan ya kira ku nan ma sai aka kawo damir mufrad istajibu lillahi wa lirrasuli za a amsa za a amsa kiran Allah za a amsa kiran manzon Allah amma Allah ya ce idza da'akum domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine yake mubasharar kiran mutane kiran Allah ma shi yake isarwa sannan ma kiran kansa ma shi yake yi saboda haka idan manzon Allah ya kira kamar Allah ne ya kira ومن يطيع الرسول فقد اطاع الله kuma manzon Allah duk kiran da yake yi yana isar da umarnin Allah ne wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha to sha sa Allah ta'ala ya wahada dhamiri idza da'akum bai ce idza da'awakum ba ko idza da'ayakum ba na idza da'akum lima yuhyikum idan Allah ya kira ku zuwa ga abin da wato zai raya ku mai da manzan Allah ya kira ku zuwa ga abin da zai raya ma yuhyiku to me abin da zai raya al'umma musulmi me abin da zai raya mu'minai malamai sun yi surori da dama amma duk misali suka bayar misali kaza da yake cewa alhaq idan Allah da manzo suka kira ku zuwa ga gaskiya shine abin da zai raya ku raya gaskiya ita ce abin da zai raya mutane mujahid yake cewa alquran domin da tsakanin alkur'ani ne za a samu tsira a nan duniya da gobe kiyama suddi yake cewa musulunci da musulunci ne Allah ta'ala ya raya al'umma bayan mutuwarsu ma'ana bayan kafircinsu urwa yake cewa abin da yake raya al'umma shine jihadi tunda Allah ta'ala wannan ana an kawo wannan aya wannan aya ta sauka bayan yakin badar kuma ta zo cikin jerin ayoyi da suke magana akan yakin badar kafin yakin badar yana cikin kaskanci to amma da yakin badar aka samu daukaka ka samu su samu ne rayuwa kenan saboda haka lima yuhyikum jihadi ake nufi an gane to amma zance wanda ya fi dacewa da zahirin aya duk abubuwan da suka faɗi na sun shiga dama wasu abubuwa gaba ɗaya to lima yuhyikum ma'ana ma yuslihukum min a'mali birri wa ta'a duk abin da yake maslaha ga gare ku amfani ne gare ku na ayyukan da'a duk abin da musulunci ya umurni da shi shine lima yuhyikum abinda zai raya ku babu shakka da bin umarnin Allah da bin umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za a samu rayuwa ta hakika domin wanda yake ba musulmi ba mace ce yake kuma Allah ta'ala ya ce man kana maitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi kama mathaluhu yamshi bihi fi an-nas kama mathaluhu fi adh-dhulumat laysa bi kharij minha aw aw man kana maitan fa ahyaynahu kawo wanda kida ila kafiri mace ce amma ya samu musulmi ya musulunta ya zama to mu'mini sannan ya zama to rayayye a gurgudan wato biyayyarka ga Allah gurgudan biyayyarka manzon Allah rayuwarka za ta kasance cikakken mu'mini shine cikakken rayuwa wanda ki imanin sa rabu rabi rayuwar sa rabu rabi to shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa dangane da ambaton Allah masalul ladhi yadhkuru rabbahu wal ladhi la yadhkuru rabbahu masalul hayy wal mayyit misali wanda yana ambaton Allah kullum yana cikin zikiri istighfari salatin manzon Allah la ilaha illallah subhanallah da wanda baya ambatan Allah kwata kwata kamar matacce ne da rayuwa mai ambatan Allah shine ne rayuwa wanda baya ambatan Allah shine ne matacce kada yana daga cikin abin da yake raya musulmi ambatan Allah yin sallah yin azumi kyawun halaye ba da zakka fadin gaskiya rikon amana taimakawa gajeyu yin sulhu kawo haɗin kai tsakanin al'umma bin sunna kauracewa bid'a tsayawa kan tauhidi tsantsa ga duk wannan su ne abubuwan da suke raya musulmi wanda gurgudan fadadawarka wajen aiki da abin da Allah ya faɗa da abin da manzon Allah ya faɗa da gurgudan rayuwarka kuma kana ragewa kana ƙara ne rage rayuwarka kana ƙara mutuwa ne kana ƙara imani kana ƙara aiki kana ƙara rayuwa kana ragewa kana ƙara mutuwa kana ƙarawa kana ƙarawa ka zama to cikakken rayuwa kana ragewa kana ragewa har ka je ka mutu ma'ana mutum ya fita daga cikin addinin musulunci Allah ya kiyaye to shaka ita kanta rayuwar duniya kyakkyawar ta hanyar bin Allah da manzon Allah za a samu man amila salihan min dhakarin aw unsa wa huwa mu'min falamyuhyinu hayatan tayyibah ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون duk wanda ya aikata aiki na gari namiji ko mace Allah ta ce tabbas za mu rayar da shi kyakkyawar rayuwa kuma za mu saka masa za mu ba shi wato sakayya mafi kyawu saboda haka in wata ta ce wato alheri gaba ɗaya yana tare da bin Allah da bin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wa duk wanda yake bai bi Allah ba bai bi manzon Allah ba to rayuwarsa rayuwa ta dabba yake da kafirai da suka kaura cewa Allah ba su imani da Allah da manzon Allah ba Allah ya ce ulaika kal anami bal hum adall a wata ayar Allah ta'ala ya ya'kuluna wa yatamatta'una kama ta'kulu al'amu wan naru maswal lahum sai Allah ya kwatanta su ba su bambanci tsakaninsu da dabba dabba ma yana ci yana sha a ya aure ya haihu ya kwanta ya tashi su makafarai haka a ci abinci a kwanta guri mai kyau a tashi a yi bacci a yi rayuwa ba bauta Allah ba sallah ba ibada ba imani ba komai sai Allah ya kuntanta su su da dabba duk ɗaya ne saboda haka idan mutum babu imani yana alhayatul madiyya rayuwa ta duniya ta jin daɗi to babu bambanci tsakaninsa da dabba hatta a nan duniya kafin gobe kiyama saboda haka abinda zai raya musulmi ya zamanto wato mai matsayi a gurin Allah subhanahu wata'ala shine ya zamanto yana bin Allah bin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama to Allah samu dace wa alamu kusani anna Allah lalle Allah yahulu bainal mar'i wa qalbihi yana kange tsakanin mutum da bawa tsakanin mutum da zuciyarsa na tsakanin mutum da zuciyarsa haulu shine ko alhalula shiga tsakanin abubuwa guda biyu ta yadda zaka hana su hadu da juna shine alhaulu to malamai sun yi fassara guda biyu mafi yawan malamai sun yi tafiya kan cewa wato zai kange tsakanin mu'mini da kafiri ba zai kafirta ba zai kange tsakanin kafiri da imani ba zai musulunta ba zai kange tsakanin mai sabon Allah ba zai da'a ba zai kange tsakanin mai bin Allah ba zai sabon Allah ba ma'ana Allah shi yake jujjuya zuciyar mutum Allah shi yake juya yake sarrafa zuciyar mutum saboda haka wato ku yi hattara idan ba ku amsa kiran Allah ba ba ku amsa kiran manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ba kuka ja da baya to ba mamaki Allah subhanahu wa ta'ala wato ya juya zukatanku ta yadda ba za ku samu damar imani ba a nan gaba ko imani ku ba zai karu ba ko ku samu matsala wajen imani wannan ita ce fassarar da mafi yawan malamai suka yi kamar da Allah ta'ala ke cewa falamma zagu azaga Allahu qulubahum idan ba ku imani ba ba ku amsa kiran Allah ba ba ku amsa kiran manzon Allah ba to ba mamaki Allah subhanahu wataala zai sarrafa zakatanku ya juya zakatanku ta da imanin ba zai shiga ba wata fassara ta biyu wanda wasu malamai suka yi shine ma'ana Allah yana kusa da zukatanku ya san abin da yana cikin zukatanku ku amsa kiran Allah ku amsa kiran manzon Allah tayu da baki ku ce kun amsa kiran Allah tayu da baki ku ce kun amsa kiran manzon Allah amma a zukatanku ba haka bane to idan kun bayyana da harshenku sabanin abin da yake cikin zukatanku Allah ya san abin da yake cikin zukatanku an gane wannan shine wato fasarar da wasu malamai a suka yi ala ayi hal dai wannan ayar tana magana cewa wato Allah ya san da abin da ke cikin zuciyarka kuma Allah shi yake juya zukata maganin wannan ta yadda Allah zai juya zuciyarka zuwa ga hanya madaidaiciya ya zama kana amsa kiran Allah amsa kiran manzon Allah sai Allah ya tabbatar da zuciyarka ya zama to kana dacewa da dukiya kana dacewa da shiriya Allah ta'ala yake cewa yahulu ya kawo da sigal mudari sigatul mudari malamai suka ce wannan dalil ala at-tajaddud wal istimrar haka zai ci gaba a kowane zamani ba wai wannan ana magana ne da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kadai ba wannan ayar tana aiki a kowane zamani kuma wannan ayar tana nuna mana yan uwa musulmi wato muhimmancin zuciya ga dan adam domin rayuwa iri biyu ce akwai alhayatul badani akwai alhayatul qalbiyya rayuwa ta gangar jiki dole ka ci ka sha kafin ka rayu in baka ci baka sha babu rayuwa sada kuma zuciyar ne tana bukatar abinci ita ma ruhinka imani karatun qur'ani jin wa'azi istighfari zikiri wato tadabburi akan halittun Allah to wannan duk abubuwa su suke raya zuciya idan ka ka raya gangar jikinka baka raya zuciya ba babu abin da kai kuma ba zai yi ka raya zuciya ba dole sai ka raya gangar jiki ka ce sai zaka raya zuciyarka ba za ka ci ba ba za ka sha ba ka shiga halwa kamar da wasu sufaye suke na kwana arba'in ba ci ba sha mutum saboda yunwa sai ya ji yana fadin wasu abubuwa sai a ce wai karama ce kuma ba karama ba ce tsananin yunwa ce haka malamai suka faɗa idan yunwa ta kai wani matsayi sai mutum shiga cikin wani yanayin da yana fadin wasu abubuwa yana ganin wasu abubuwa amma ba karama ba ce tsananin yunwa ce haka malamai masana suka ce to kaga anan ya so ya raya zuciyarsa ko ba haka bane amma da yake bai raya gangar jiki ba sai ya zama mai ya samu matsala karshe kuma raya zuciyar ba za a samu ba to dole sai an hada alhayatul badaniyya alhayatul qalbiyya to ana ayar tana magana akan alhayatul qalbiyya mu raya zakatun mu zuciya ita ce tushe qalat al-a'rabu amanna kullum tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulu al-imanu bi qulubikum sai imani ya tabbata a cikin zuciya a furta da baki sannan a aikata da gabbai kauyawa suka cewa mun yi imani sai aka ce da su ba ku imani sai da ku ce mun musulunta imanin bai gama shiga cikin zukatan kuma to to zuciya ita ce asalin mutum to shi yasa manzon Allah yake cewa inna fil jismi mudghah idha salahat salaha al-jasad kullu wa idha fasadat fasada jisadu kullu ala wahiya alqalb idan ta gyaru gangar jiki gaba ɗaya ta gyaru dan shine shugaba shine leader shi yake leading sauran gabbai idan yin misali ku ne jagora kuna tafiya shugaba kuna tafiya a akan titi ya saki layi kuka saki layi ba dukun bata ba amma ya bi layi miƙaƙƙe ya bi layi miƙaƙƙe kun tsira to haka zuciya idan ta tsaya sauran gabbai za su tsaya idan zuciya ta kau sauran gabbai za su a karkace to sha sa abin da zai sa zuciyarka ta tabbata kamar da Allah ta'ala ya ambata anan istajibu lillahi wa lir rasul amsa kiran Allah amsa kiran manzon Allah sannan kuma da zintar zikiri ala bi zikrillahi tatma'innul qulub zikiri bisa ga bisa ga tsarin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu jafa'i babu guluwi sannan addu'a wani zuci tana bukata mutum ta addu'a Allah ya tabbatar da zuciyarsa ya tabbata a hadisin Anas wanda Imam Tirmidhi ya rawaito Anas yake cewa kana annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu ya kasance yana yawaita Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dini ya Allah mai jujjuya zukata ka tabbatar da zuciyata akan addinin zuciyar na tana da saurin canjawa kai kanka ai kana gani wata ran da safe ka tashi ga imani a cikin zuciyarka kana son ka aikata alkhairi kana so ka karanta alqur'ani da wannan zuciyar za ka fita daga gida can da yamma suka ji kuma zuciyarka ta zama wani iri to ka roki Allah ya tabbatar da zuciyarka akan addini haka ummu salama aka tambaye ta wace addu'a ce wanda manzon Allah ya fi idan yana dakin ki matar manzon Allah sai take cewa ni da abin da na sani mafi yawan addu'a da manzon Allah yake idan yana daki na shine ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dini ya Allah mai jujjuya zukata ta tabbatar da zuciyata akan addini saboda haka mutum ya riki wannan addu'a kada ka dogara da imaninka kadai ko tunaninka ko iliminka cikin sauki komai zai iya canzawa amma kada ne agajin Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah ta'ala yake cewa wa'alamu anna Allah ya hulu bainal bari wa qalbi kuma ta ce malamai suka ce Allah ka wa'alamu saboda nuna muhimmancin abin da zai biyo baya ku sani saboda muhimmancin abin da zai biyo baya kuma abin da Allah ya kawo yana da muhimmanci maganar zuciya ce yanda Allah ta'ala yake juya zuciyar dan adam ka wannan abin yana da muhimmanci ya ko buƙatar ka nemi agajin Allah subhanahu wataala Allah ya agaza maka wa annahu kuma kusan cewa annahu lalle shi Allah ilaihi tushurun zuwa gare shi zuwa tattara ku wannan shi ma abu ne mafi muhim yana da muhimmanci wannan rayuwar duniya za ta kare kowa kamar yadda shi kadai yanzu duniya aka haife shi lokaci zai zai mutu a ji abin shi a kabari kuma haka ne ranar tashi jama zai zo za a busa taho kowa zai fita daga cikin kabarinsa zuwa ga Allah za a je a taru kuma aka fita daga cikin kabari wannan rana ce tsayuwa ce na da wahala tsayuwa ce na da wahala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi muslim yake cewa wato wala yatakallamu yawma idin ahadin illa ar-rusul in aka tashi aka tsaya gaban Allah an jawo rana ta zo kusa kuma manzo Allah yake cewa innakum mahshuruna hufatan uratan ghurla za tashi ba ta kalma tsirara haihuwar iyaye kuma kowa kamar da zai duniya babu kaciya haka za a tada shi kowa tsirara ba takalma ba ba ba kaciya to shine manzo Allah yake cewa babu a wannan rana ba wanda yake magana sai manzanni su ma manzannin wa kalamur rusuli yawma idin su ma fa bari ka ji abin da suke fada Allahumma sallim sallim ya Allah ka sa ya Allah ka kare ya Allah ka sa mu gama lafiya ya Allah ka sa mu fita lafiya su ba manzanni ba ya Allah ka sa yau din mu gama lafiya yau din ya Allah ma abin da suke faɗa kenan to tsayuwa za ta tsawo mutane za su rasa za su a zo a samu hisabi ma aiki ne lokacin kuma ganin hisabi ma ba a yi ba a zo a yi muku bincike ma ba a fara mutane za su gaji yanzu ya za a yi za a nemi shafa gurin annabi adam zai bada uzuri annabi nuhu zai bada uzuri annabi musa zai bada uzuri annabi isa zai bada uzuri za a ji gurin annabi muhammad sayyidul khalqi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai ce ana laha da mu shi Allah ta'ala ya shirya wannan rana na neman ceto wannan lokaci sai nemi ceto a gurin Allah sannan ma za a samu hisabi to shi Allah ta'ala ya ku sani ya ku baya da kuke rayuwa a wannan duniya annakum annahu shi Allah ilaihi zuwa gare shi tufshiru za a tattara ku ku yi abin da kun ga dama wanda ya imani da imani wanda ya ki ya ki wanda ya so kafirci ya je yayi amma dai ba haka za ku dawwama ba za ku mutu gaba ɗayan ku za a tada ku a kabarin ku za a tsaye da ku gaban Allah za a muku hisabi to ku shirya wannan ra'uce rana kuma gaskiya ne wanda bai yarda ba ya gwada ran da kiyama ta ta tsaya ya gani wani ma wani ne yana so ya kure wani malami yace to kana cewa lahira aljanna wuta to idan aka je lahi aka aka aka aka mutu aka tashi zama babu wuta babu aljanna ya za ka yi to kai kuma kaddara aka yi tashin alkiyama ya zama akwai aljanna akwai a wuta ya za ka yi ba shi kenan ba tunda iya shege ne to aka yi tashin alkiyama ya zama akwai wuta akwai aljanna to ya za ka yi kai kuma ba bakin magana to Allah ta mu dace Allah ta mu suka da imani Allah ba mu gidan aljanna Allah ya gafarta mana kurakuran mu ya karba mana kyawawan ayyukan mu ya ba mu zama lafiya wannan kasa ta mu da sauran kasashen musulmi waɗanda suke nufin mu da sharri Allah ya shiga tsakanin mu da su ya hayyu ya qayyum برحمتك نستغيث أصلح شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك